الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا ربي يا حي يا قيوم مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم ومن علي بما يرضيك واقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلم وأعل دينك وانصر ناصريه كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم واقسم ببأسك ربي حزب خاذله ورد كيد الأعادي في نحورهم واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بأهل الحجر في القدم واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم واشهد ان نبينا ورسولنا وعظيمنا وقائدنا واسوتنا ومربينا ومرشدنا وموجهنا واستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وانعم على رسول الله محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شهب الدياجي رجوما للشياطين وهو الذي اختاره الباري وأرسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين إن سار في الرمل لم يظهر له أثر وإن على الصخر عاد الصخر كالطين وفي الصحيحين أن الجزء هن له والعذق أن إليه أي تأنين صلى عليك إلهي يا محمد ما دامت إليك الورى تحدو مطاياها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون يقول الباري عز وجل في محكم تنزيله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أيها المسلمون اعلموا أن الدين فوق الكل وأنه مقدم على كل شيء وأنه لا ينبغي ولا يحسن بمسلم أن يجعل شيئا بين يدي دينه قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حزبه وأنصاره وأحبابه المفلحين في الدنيا والآخرة معاشر المسلمين كل شيء فات الإنسان فكل ما يخسره الإنسان في هذه الحياة فإنه يجد عوضا عنه ما دام أنه متمسك بدينه وأما إذا خسر الدين فإنها خسارة لا تتعوض وكل كثر الفتى فالدين يجبره وما لكثر قناة الدين جبران وكل كثر فإن الدين يجبره والكسر في الدين صعب غير ملتأم نسأل الله عز وجل الهداية ونعوذ به من الغوايا وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون تمسكوا بدينكم واعتزوا به فإن الدين فوق الكل وفوق كل شيء شاء من شاء وأبى من أبى وسيبقى هذا الدين سيبقى دائما إلى قيام الساعة فوق كل شيء فهو يعلو دائما ولا يؤلى عليه فالدين رأس المال فاستمسك به لا خير في دنيا بلا أديان واعلموا أيها المسلمون واعلموا أيها المسلمون أن رئيس دولة ما مهما فعل ومهما اجتهد ومهما بنى إذا كان يطعن في الدين أو يكره الدين فإن كل ما فعله يذهب عند أعين المسلمين هباء منثورا لا قيمة له لأن الدين قبل كل شيء وبناء الدين قبل بناء كل شيء نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى أقوم السبيل dan uwa musulmi abinda huduba ta yi bayani a kan shi faɗin Allah maɗaukaki a cikin alƙur'ani mai girma ka ce Allah ya ma'annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama umarni ya ce ka ce masu in kana aba'ukum idan ya kasance uwayenku wanda suka haife ku wa abna'ukum da ɗiyanku waɗanda kuka haifa wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiya wadda kuka nemo ta kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kasuwanci wanda kuke jin tsoron lalacewan shi kuke tsoron ya maku gonjo wa masakin tardawnaha da gidaje waɗanda kuka gina a cikin rayuwar duniya kuka yadda da su ahabba ilaikum wa'annan ababan su ne kuka hi ƙauna min Allah wa rasulihi sama ga Allah da manzanshi wa jihadin fi sabilihi ko hi ƙaunar uwayenku ko hi ƙaunar ɗiyanku ko hi ƙaunar dukiyanku ko hi ƙaunar ƙasanku ko hi ƙaunar itacen garinku da gidajenku wanda kuka gina Allah ta'ala ya ce waɗannan su kuka hiso sama ga Allah su kuka hiso sama ga manzan Allah su kuka hiso sama ga jihadi a cikin hanyar Allah fatarabbas to ku jira mugun abu fatarabbasu ku jira mugun abu da bala'i hatta ya ati Allah bi amrihi har sai lokacin da Allah ya zo da al'amarin shi Allah yana son ya nuna mama cewa ka ji a zuciyanka kana son uwarka sama ga addininka fasikanci ne ka ji a zuciyanka kana son ƙasarka sama ga addininka fasikanci ne ka ji a cikin zuciyanka kana son shagunanka ko gidajenka ko wani kwama cala na rayuwar duniya ka ji a ranka kana son shi sama ga addininka wannan fasikanci ne wallahu la yahdi alqawmal fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai ƴan uwa musulmi yana da kyau mu musulmi mu san darajar addininmu da matsayin shi baya dacewa ga wani musulmi ya ɗora shi a zuciyar shi kamar wasu dangin shi ko wasu ɗan uwan shi ko wasu kuɗaɗen shi ko wasu shagunan shi ko wasu rumbunan shi waɗannan sun yi daraja akan addini ya aka ce za a taɓa shagon shi sai inda ƙarhe shi ya ƙare amma aka ce za a taɓa addini shi zai kama ma a idar roshe shi wannan ya nuna kai addini ba ya da kima cikin zuciyanka irin yanda dukiyanka da iyalanka da ƴan uwanka suke da kima mu musulmi ne ƴan uwa musulmi a musulunci ba ya dacewa ka ji kana son wani mutum ko ma wane ne kana son shi sama ga yanda kake son Allah kana son shi sama ga yanda kake son annabi kana son shi sama ga yanda kake son addininka na musulunci wanda in aka taɓa shi kawai sai ka nuna hushinka ko da kaushi ya taba addini sai ka jiran ka ya ɓace ni yasa za a taba shi wannan mutum mai daraja ni yasa za a taba shi alhali shi addini ya taba a kenan shi girman shi da darajar shi da matsayin shi da yanda ya cika ma ido kana kallon ya ma muhimmanci a goyi bayan shi sama ga a goyi bayan addinin Allah tur da kai munafikin musulmi rubabbe lalatacce idan zama na kai musulmi ne amma kana kallon cewa ga wani nan wani jagora na wani yanki ko wani shugaba ko wani mai daraja ya taba addinin musulunci an ce kuskure yayi ai ba ce aka yi ba ya kafirka ko ce aka yi kuskure ya aikata sai ka ji kai baka ji daɗi ba a ce ya yi kuskure sannan kamata a taɓa mai a ce eh wannan ai idet akwai kan ai wannan yana nihin ya san abin da yake haka kaso a waɗi sai kaji ana cewa wannan yana da hatsari a musulunci malamai waɗanda suke da kishin addinin musulunci suka yi magana game da cewa babu wani abu da yake sama ga addini sai kaji baka ji daɗin maganar su ba don me za a cewa haka nan to ya kamata ka binciki zuciyanka anya kam kai ka san musulunci in kau ka san musulunci to anya ka san girman Allah ka san matsayin addini don haka bahaushe yana cewa ɗiyan dara ɗiyan wargi in ana dara hidda uwa ake in ana dara hidda uba ake billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi thumma tallahi wannan shugaban wanda muka yi hudu ba a kan satun da ya wuce muna ƙaunar shi a zuciyarmu da farko kamin ya faɗi abin da ya faɗi amma yana furta kalmomin da muka gano addini bai da daraja kan shi muka hudda shi muka yi waci da shi daga zuciyarmu sannan yana son in tabbatar muku duk mutumin da ya zamana shi a wajen shi musulunci baya da wani gata Allah ya ɗaukaka shi baya ganin wani wajibi ne ko wani haƙƙi ya yi wa addinin shi gata a shi yana ganin wannan kawai ba ma ya cikin lissafin shi hasali ma sai dai ya ɗora yi ma addinin kafar angulu da ɗora yi ma addinin zagon ƙasa ni ban ga wani abin yabo ba ko abin taɓawa ko abin cancanta kai mu musulmi inda mutum zai zo ya same mu cikin talauci da ciya da gidaje tattakaku lalatattu sai ya huddo mu duka gidajen mu ya gina mamu su da zinariya kaf kuma sannan kullum da safe da marice ya dora ba mu miliyan da safe miliyan da marice amma sai mu ji shi yana sukar addinin mu zamu ce mutumin banza ne Allah wadan shi ka bar zancen yayi kaza ya gina kaza addini yana sama ga kowa kuma yana sama ga komi duk mutumin da ya taba addinin Allah wannan mutumin baya da wata kima baya da wata daraja duk ma abin da yayi yayi ga banza yau in Allah ya zare ran shi yau in Allah ya zare ran shi ‘yan sai gwandunduka sun yawa sai ya fahimci cewa rayuwar shi kaf in duk duniya ya biya gina ta da zinariya matuƙar dai bai ba addinin mahimmanci ba to ya yi aikin banza da gina makan shi komi ba barataya kawai ya daɓata lokacin shi saboda haka babban abin da ya fi komi mahimmanci kuma ya fi komi daraja kuma taɓa shi taɓa mu ne ba ma ka kashe mu zama ba mu da rai sannan ka yi wulakancin da za ka kan addini amma matuƙar muna da rai kuma muna da bakin magana to ƙaramci in ba mu da ikon yin kokowa da kai ƙaramci mu ce ba daidai ba ne shi ma cewa ba daidai ba ne shi ma ba daidai ba ne a ƙarya kake muna huci sai an haɗi saboda haka lalle addinin musulunci yana sama ga kowa yana sama ga komi duk abin da ka samu a duniya wallahi tallahi in ka rasa addini kayi babba asara wadda ba ta da mi ba ta da madadi amma duk abin da ka rasa a duniya wallahi sun matallahi inda ka samu addini to ka samu abin da zai zame maka madadi game da duk wata asara da kai masu hikima sun faɗi haka abul fatahil busti a cikin kasidar shi ta unwanul hikam wadda hikimomi ne kadai ya zuba ciki yake cewa wa kullu kasirin fa inna ad-dina yajburu duk wata kariya da ka sani addini yana dora ta sai ya ce wa mali kasiri qanatid dini jabran amma ita kibiya addini idan ta kare babu wanda zai iya dora ta an samu matsala alhafizul hakami Allah yayi mai rahama yake faɗi shi ma yana cewa wa kullu kasril fata faddinu jabiruhu wal kasru fid din sa'abun ghairu multa'ami yace duk wata kariya ta wani saurayi to addini yana iya dora mashi ita amma ita kariya ta addini ita wannan abu ne mai wahala ba ta doruwa malam in ka samu kaza ka samu kaza ka samu kaza daukaka iya daukaka duniya iya duniya komi ka samu amma sai dai kai addinin musulunci baya da wani gata a zuciyanka ba wani abu bane kai gani kake bai ma kai ba a yi ta hayakin baki kanshi masu magana kanshi daukan su kake kamar wasu karnuka kawai suna ta haushi kana ganin bai da wata daraja to albishirinka da cewa ka tabka babba asara da babu wanda yi ta a duniya idan a rayuwanka ta duniya baka samu komi ba ruwan sha ma da kyal kake samu a rayuwanka amma addininka yana nan zam zam zam zam rike da kai to albishirinka wallahi tallahi kai ka ci riba duniya kai ka kurɓi roman da ke cikin duniya saboda haka 'yan uwa musulmi Allah ta'ala cikin alkur'ani mai girma wannan ayar da na karanto ya gaya mamu cewa ba a yarda ba musulmi ya ji yana son uwar shi sama ga yadda yake son addinin shi ba a yarda ba musulmi ya ji yana son uban shi sama ga yadda yake son addinin shi ba a yarda ba musulmi ya ji yana son ɗiyan shi sama ga yadda yake son addinin shi ba a yarda ba musulmi ya ji yana son matan shi sama ga yadda yake son addinin shi duk wani abu wanda shine babban abun bukata a rayuwa sai Allah ya zana shi cikin wannan aya wasu gidaje wasu abubuwan rayuwa wasu harakoki na kasuwanci duka sai Allah ya ce in dai waɗannan abubuwan su kuka hiso sama ga Allah da manzon shi sama ga jihadi a cikin hanyar Allah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi to ku jira har sai lokacin da Allah ya zo da al'amarin shi ku jira kamar wato kamar an ce ma ka jira ka gani ko wato ko dan adam ya ce ma wane in dai kaza ka zaba akan kaza to ka jira ka gani ka san akwai matsala to nan ubangiji ne subhanahu wata'ala yake cewa in dai kun yi san uwayenku da gidajenku da ƴaƴanku da abubuwan ku na rayuwa gaba ɗaya sama ga Allah da manzo to ku jira Allah sai ya rihi aya da cewa Allah bai shiryar da mutane fasikai kenan yin haka fasikanci ne ko dan haka Allah ta'ala ya tsare mu yan uwa musulmi muna jaddada wato addu'a da fatan alkhairi ga shugabanninmu na Nijar kuma muna ƙara jinjina musu akan ƙoƙarinsu da suka yi na ba da gudunmuwa a wajen ɗaga tutar addinin musulunci a cikin Nijar kuma ya zamana wato musulmi ne wanda sun san musulunci. Za a ga wato jagororinmu na Nijar duk ma halin da ake ciki, to ya an zo kan addini, wallahi ko shi ne shugaban waje sai ya koma baya ya ba malami wato gaba ya san wato nan aikin malamai ne wanda suka karanci addini. wannan lalle dama ko can akwai bambanci haka muna fatan Allah ta'ala ya ƙara rika musu kuma Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da digadigansu akan daidai duk wata ɓanna da kuskure kaji mutum ne yake fama da matsaloli ana ta kawo mai hari a ƙasar shi ta ko'ina ta ko'ina an yi mai ta so ake sai an kwamce shi menene ya fi dacewa abin da ya fi dacewa shi ne duk wani mataki wanda za a daƙile wannan ɓanne a ɗauke shi hanyar da shugabannin nijar suka ɗauka ta hanyar kira malaman addini su kama ni a fahimta ta hanya ce mai kyau amma ka ce kai yanzu haddasa ma rikicin addini za ka daidai wannan lokacin anya akwai lissahi cikin wannan daidai lokacin da kai kana da kalubale da matsaloli ta can da ta can da ta can a daidai lokacin ma za ka zo kana sukar addinin da ya yi kowane addini al'umma da gayya a duniya addinin musulunci a daidai lokacin za ka zo kana wulaƙantar da shi kana nuna kamar baya cikin lissafin kama anya ka nemi zaman lahiya anya da gaske ne kana son ka kawo ƙarshen matsaloli to wallahi wannan abin ya aza alamomin tambaya sosai akan wanda ya haka adaka muna roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya ɗora shugabanninmu a kan daidai waɗanda suka samu talaɓa ɗaya Allah ya dawo da su a kan daidai Allah ta'ala ya nuna mamu daidai ƙuru-ƙuru kuma ya ba mu ikon bin daidai ya nuna mamu kuskure ƙiri-ƙiri ya ba mu ikon nisanta kuskure ‘yan uwa na gama hudu ba amma kamin mu ta da sallah yana da wani tsokaci guda da zai tsokacin kam shi ne bisa kan wato wani bawan Allah ko kuma wasu ababe da suke gudana amma ina ga zan yi haƙuri har bayan sallah bayan an gama sallah zan yi wannan jawabin saboda baya dacewa in haɗa wannan jawabin da hudubar juma'a muna fatan Allah ta'ala ya karɓa mamu ya gafarta mamu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah mu da sallah